بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجلا ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ستندنا ستندنا ستندنا كوانا ‘Yan uwa muminai masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai albarka, masallacin da ke gidan mai girma a jiyan katagun Alhaji Mahamudu Yale Ahmad. domin ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa na wannan littafi mai albarka shine ibanatul ahkam yau yinin juma'a muna rana ta takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya haifuwar annabi isa ɗan maryam a wannan zama yau muna zama na sittin da ɗaya daga cikin wannan darasi mai albarka kuma kamar yadda na ambata kuna tare da mu daga wannan masallacin kuma a nan anguwar kasuwar kaji kan titin sarki abdulkadir cikin garin azarai karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu abinda za mu faɗi ya zama daidai abinda ya rigaya ilimin allah ta'ala na kurakurai da za mu yi wannan daga gare mu ne muna roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ya ainihin gafarta mana za mu tashi akan hadisi mai namba na 155 in ba manta ba dai har ila yau muna nan a cikin kitabul jana'iz wato littafin da ke karantar da mu jana'iza wannan hadisi da za mu tashi akan sa shine hadisin da aka karbo daga sa'ad dan abi waqas Allah ya kara masa yarda tsala yake cewa ilhiduli lahadan wansubu alayyan labina nasban kama sana'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a anas sa'adan abi waqaz yake cewa kamar yana barin wasiya yace duk sanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ajalina to idan za ku zo kun zo tonan na, ina so ku yi mini lahadu sannan ku kafa ainihin wato tubali na bulo a kaina kamar yadda aka kafa tubali a aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rawahu muslim imam muslim ya ruwaci hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akan kabarinsa an ainihin wato kafa masa tubali guda tara wanda su ne suka bayu zuwa ga rufe ainihin wato kabarinsa kif-kif Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da tsira da amince gare shi nan wurin inda aka busne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce ba wurin da ya kai shi daraja ba wurin da ya kai shi falala daga sama har ƙasa wurin da aka busne inda wurin da ke ɗauke da gangar jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya sama wurin ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa baina minbari wa qabari rawdatun min riyadil janna tsakanin minbarina da kuma kabarina dausayi ne daga cikin dausayin aljanna malamai suka ce in kana neman fulote guda ɗaya bayan ƙasa wanda aka yanko daga aljanna shine nan wurin wanda wannan ya tabbata daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi da muka karanta imamu muslim ne ya ruwace shi akwai ruwaya da aka samu ta imamul bai Allah ya ƙara masa yarda wanda aka karɓo daga Jabir radiyallahu anhu kwatankwacin wannan hadisi bayan ya faɗi kwatankwacin wannan hadisin da muka karanta wa da sai ya ƙara akan wancan lafazin na ainihin wato na Imam Muslim me ƙarin ƙarin shine yace wa rufi'a qabruhu alal ardi shibran sannan a ɗaga ƙabarinsa. daga ƙasa ya yi tudu daidai gwargwadon taƙi ɗaya daidai a ɗaga ƙabarin ya yi tudu daidai gwargwadon taƙi ɗaya ma'ana kenan kada ya ƙaru a kan taƙi ɗaya idan son samu ne akwai mutanen da idan aka busne su su ba a ɗaga ƙabarinsu wadda wannan yana ishara ne zuwa ga wata izina kamar misali mutumin da aka kashe shi saboda ƙin yin sallah mutumin da aka yi masa haddi na zina mutumin da aka yi masa haddi na shan giya to wayannan su in aka busne su shafe kabarin ake yi me yasa ake shafe kabarin su don ya zama izina a na baya cewa ashe in mutum yana aikata wannan abu har aka kashe shi akai ko kabarin sa ma ba a dagawa ko kabarin sa ma ba a dagawa wannan dan ya zama ainihin wato aya ga na baya sannan abinda aka fahimta a wannan hadisin yan uwa shine cewa lallai ana son a cikin kabari idan za a toni kabari wanda aka fi so a yi dawa akwai nau'in kabari guda biyu ina jin kamar mun yi bayani a baya ko yawwa akwai nau'in kabari guda biyu akwai lahadu akwai shakku to wannan ya wannan hadisin ya nunin cewa ashe lahadun shine wanda yafi shine wanda yafi akan ainihin wato shakku din uh, istihbabul lahadu ana son ayi kabari lahadu amma idan akwai halin da zai bayu ayi lahadu din misali kasar ba mai zaizaya bace zai iya yiwuwa ayi lahadu to wannan sai ayi lahadu mun ba da sifar yadda lahadu yake ko? Waye zai gaya mun yadda lahadu yake? Ƙabarin lahadu. Na'am? Na'am. Na, ta dungun gabas, masha Allah. So, bayan an toni asalin uwa yawwa daga ciki kuma ta gabas sai a toni wannan kyarko yawwa masha Allah jazakumullahu khairan wannan shine ainihin wato lahadu shakku kuma shine wanda wanda muke yanzu go anan wajen mu'azare ainihin wato wanda ake tsaga tsakiya galibi ma har Kano na ga shi shakku suke saboda yanayin kasa din wurare da yawa na ga arewacin Najeriya sun fi yin shakku ɗin fiye da lahadu. To, shi shakkun kansa ba laifi ba ne, domin waɗansu suna ganin cewa kamar yin shakku laifi ne, saboda wancan hadisin na ma'aiki, sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam da yake cewa, Allahadu lana wa shakku lahu, cewa lahadu shi ne namu, shakku kuma na Yahudawa. A'a, wannan ba yana nufin cewa sai Yahudawa ne za a yi musu shakku ba, amma musulmai a yi musu lahadu ba. ya danganta ga yanayin da aka samu sannan cewa a yi lahadun a wurin da zai iya yiwuwa a yi lahadu ɗin yin lahadin ba wajibi bane an gane ko menene matsayinsa mustahabbi ne an fi so a yi lahadu fiye da shakku wannan shine amma wurin da zai iya yiwa a yi lahadu sai aka yi shakku an yi laifi an yi laifi ba a yi laifi ba wannan shine abinda nake so a gane sannan wa nasbul labin da kuma kafa ainihin wato block ko kuma in ce tubali in an ce tubali shine tabo na ƙasa ko laka ta ƙasa da aka hada wacce ba a kona ta ba wacce ba a gasa ta ba ita ake ce mata allabin amma idan an riga an gasa ta ta fita a mataki na ainihin wato allabi wanda ake dorowa ake rurrufe wannan ya danganta ko wa'anne na yi bayani a wancan zaman ko kowanne akwai abin da suka fi amfani da shi wajen rufe ainihin wato kabarinsu wayansu suna amfani da tukunya kamar kano ko sai a sai tukane sai a tsaga su biyu sai a dinga rurrufewa hakan nan wayansu suka yi amfani da itace kamar munan ko ana amfani da itace ko katako wayansu kuma suka yi amfani da slab na siminti akan yi slab na siminti a ajiye da yawa daidai a gwaggwada daidai kabarruka da zaran an zo an toni kabari sai a ɗauko wannan slab ɗin a gwada idan ya zauna shi kenan idan bai zauna ba sai a sake ɗaukowa wani a haka dai har a samu slab ɗin da zai yi daidai sannan kuma sai a saka ƙasa sannan abu na biyu a cikin wannan hadisin mun fahimci cewa ana son me raf'ul qabr wato ɗaukaka kabari na mamaci min al'ardi daga ƙasa ainihin wato gwargwadon taƙi guda ɗaya, gwargwadon taƙi guda ɗaya, mecece hikimar da ta sa ake so a ɗaga ƙabarin mamaci har ya kai taƙi ɗaya, hikimar ita ce saboda mutane su gane alamar ƙabari. Don ka mutum idan aka shafe ya zama na cewa babu alamar ƙabari, wani zai zo ya zauna a kai, haka ne? Wani zai zo ya wuce ya taka ya bi ta wurin, haka ne? don haka wayan duka alamomi da za su nuna mutum ya gane alamar kabari ta yadda ba zai zauna a kai ba kuma ba zai taka ta kai ba duk da cewa wayannan su ma za mu yi magana a kansu nan gaba kaɗan akwai hadisan da suka yi magana a kai wa za mu warware matsalar tafiya a kan kabari ko zama a kan kabari akwai hadisan da suka yi narko dangane da zama a kan kabari amma wannan tahazir ne tsawatarwa ne akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa da mutum ya zauna a kan ƙabari, gara ya zauna a kan garwashin wuta, ya ainihin wato ratsa mazaunansa, har ya wuce zuwa ainihin wato ƙwaƙwalwarsa ta yi ta tafarfasa, wannan shi ya fi alkairi gare shi da ya zauna a kan ƙabari. Amma wannan tahazir ne, domin inda wannan hadisin haka yake ya tabbata ma'anarsa, to zai zama haramun ne mutulakan. To, amma za mu ji maganganun malamai, nan gaba a kai insha Allah ta'ala. A taƙaice da yana daga cikin girmama mamacin, shi mamaci ana kiyaye alfarmarsa da lokacin da yake raye da kuma bayan rayuwarsa. Ma'ana, har yana cikin ƙabarinsa ma ana kiyaye alfarmarsa, ba za a yi abubuwan da za su zama cin mutunci ko walakantarwa gare shi ba, ko kuma wani haƙƙi nasa da za a shiga ba. Ina fata an gane. kusan wannan ma a wancan zama ɗin na ɗan tsawaita na yi bayanai da dama a kai ko? yawwa a sannan hadisi na gaba hadisi na gaba shine hadisin da aka karɓo imamu musulun Allah ya ƙara masa yarda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi jassasal ƙaburu wa an يقعد عليه وأن يبنى عليه متفق عليه ga hadisin nan ya kawo abubuwa guda uku wanda dama zan yi nace zan yi magana akan su hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hani daga sumunce kabarin mutum bayan mutum ya mutu an busne shi a zo a shafe suminti akan kabarin gaba ɗaya manzo Allah yayi hani akan wannan sannan yayi hani a dinga zama akan kabari ma'aiki sallama ya yi hannun zama akan kabari wa an yibna alaihi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hannun a yi gini akan kabari ko a zo a gine kabarin a tada gini sosai an gane ko a yi ɗaki an gane duka wannan manzo Allah ya yi hani a kai amma za mu wannan hanin wani irin hani ne shin hani ne na haramci na hayu taharimi ne a a ba na hayu taharimi ba na hayu menene na hayu karahati ne hani ne wanda yake na karhanci an gane ko kamar yadda wancan a can an yi umarni me a daga kabari ko gurgudan ainihin wato take daya um ainihin wato wannan umarnin sannan an yi umarni ai me a yi lahadu ko a kabari wannan umarni wanda iri ne mustahabi ne ba umarni ne wanda yake na wajibi ba an fahimta wanda idan ba a aikata shi ba a ce an sabi Allah ba to haka wannan hanin guda ukun dukansu kowanne na hayu karahatin ne hani ne na karhanci a wajen wayansu malaman wasu malaman ma suna ganin ma ba ma karhancin ma za mu zo maganganun malamai akai insha Allah ta'ala na farko lalle shar'atul ahkam wato ita shari'a ash-shar'iyya ita shari'a ta shar'anta hukunce hukunce dangane da ainihin wato kabari li jalbil masalih saboda jawo wayansu abubuwa na maslaha wa dab'ul mafasid da kuma ije abubuwan da suke ainihin wato na barna da ije abubuwan da suke na ɓarna ko na saba Allah subhanahu tabaraka wata'ala sawa'un kanat bi anfusiha aw bi itibari ma yu'addi ilai wannan ɓarnar ije ta kai tsaye ne zatinta ko kuma a ije abin da zai iya jawo ta ne shari'a abin da take yi kenan ko dai ta ainihin wato jawo masalaha ko kuma ta aikata abin da yake na ije barna ne kai tsaye barnar ko kuma ainihin abin da zai zama na cewa idan an aikata shi zai iya haifar haifuwa zuwa ga aikata wata barnar ba barnar ce kai tsaye ba ta saboda sabbin zari'a sai wannan ɗin a ce shi ma an hana galibi abinda shari'a take yi kenan lijalbil masalihi wa daf'ul mafasid faqad fashal jahlu fil umam as-sabiqa malaci haƙiƙa a cikin al'ummun da suka gabata da yawa jahilci ya ɗaiɗaitu a cikin irin wa'annan al'ummun da suka gabata wanda yake wannan jahilcin hatta addahu ila ma buniya zikira ila ibadatin har ya jawo su zuwa gina yin gini akan kaburruka don tunawa da su daga wannan sai aka zarci har zuwa ga ne zuwa ga bauta musu to saboda tunanin cewa akwai yiwuwar gini a cikin kabarin nan watan wata rana yana iya jawowa zuwa ga bauta to amma hana yin ginin gaba daya kaga kenan yanzu mecece illar da ta sa aka hana gini saboda gudun kada a bauta wa mahabuta kabururrukan nan to yanzu idan an tabbatar da cewa ba maganan bauta mutu wanda ita illar da ta sa aka hana yanzu wannan ginin zai zama haramu ba zai zama haramu an gane saboda bai yasa illar ai ta kau yanzu da Allah fa wanda zai je ya zauna kan kabari yana bauta wannan mai kabari don Allah ai dama su ma al'ummun da suka gabata ya ja musu haka jahilcin su ne ko ba haka bane ba za ka taba zuwa kan kabari kana bauta mai kabari ko kana roƙon mai kabari ba ko ba haka bane ba abinda suke faɗin cewa ana bauta mai kabari ko ana roƙon mai kabari suna maganar tawassuli ne shi kuma tawassuli ba roƙon mai kabari bane tawassuli ba bauta mai kabari bane tawassuli neman alfarma ne neman abu ne a wajen Allah dan alfarmar wani wannan kuma shari'a ta tabbatar da shi muna da hadisai da yawa waɗanda suka tabbatar da cewa ya halasta a yi tawassuli ina jin kamar na taɓa a wannan a irin wannan zaman mun taɓa yin karatu mai yawa mai faɗi dangane da halaccin yin tawassuli da hadisai masu inganci da maganganun malamai magabata da yawa waɗanda kuma ahlus sunna wal jama'a waɗanda suka tafi akan fahimtar cewa lallai yin tawassuli ya halasta an gane da haka yanzu shi yasa za mu ji maganganun malamai a nan gaba suna gaya maka matsayin yin wannan gini akan kabari an gane da haka yanzu abubuwa guda nawa ne muka faɗi akan wannan a wannan hadisi da muka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana na farko an yujassasa alqabru ko ma'aiki yayi hani a shafe siminti gaba ɗaya a shafe kabari da siminti sannan yayi hani a zauna akan kabari sannan ya yi hani a yi me a yi gini a kan ƙabari da waɗannan abubuwa guda uku za mu ji matsayinsu kuma a wajen malamai magabata yaya matsayinsu yake ina fata an fahimta a kamar yadda muka fara bayani a baya cewa fanaha shari'u fanaha shari'u min tajsisil quburi wal bina'u alaiha wa tazayyinha wa wada'u sata'iri alaiha saboda wannan illar ta magabata al'ummun da suka gabata abinda suka yi sukan gina kabari kuma bayan sun gina shi sun yi haka ne don tunawa da shi amma yau da gobe sai ta kai su ga matsayin bautawa mai kabarin saboda wannan illar sai shari'a ta hana ma gaba daya tace to tun daga abin da wannan abin da kuke yi ga inda yake kai ku to yanzu an ma hana a gina kabari a ainihin wato a zo a shafe kabari da siminti ko kuma a zo a yi gini akan kabari ko kuma a zo a sa wani mai sata'il wata sitara ko wani mayafi ko wani labule ainihin wato a kabari duk sai aka ce to shari'a ta hana saboda ne saboda wannan illa a wata masu bi jidariha da ainihin wato shafe ainihin wato katangar ginin wannan ainihin wato kabari qad'an lizzari'a ka gani ko don a yanke don ya zama saddu zari'a zuwa ga wacce illa wacce illa wanda za ta jawo zuwa ga bautawa mahabucin kabari to idan har babu wannan ai kaga wannan ba zai zama illa ba kenan ko ba haka bane idan har babu bauta musu din tunda dama me ya jawo zuwa ga bauta musu ne ba jahilci bane to yanzu kuma an karantar ko ayi ilimi daidai gurgudo to wannan din yanzu ya tashi a matsayin haramci kamar yadda wasu malaman suka yi tahalili zamu ji sai dai ya zama a matsayin makaruhi wa'ansu ma suna gama ba makarhancin ma gaba daya an gane ba makarhancin ma gaba daya za mu zo za mu ji maganganun malaman insha Allah malam ya ce wa hadha huwa al-muwafiq lil hikmati al-mu'tabara fi asrar at-tashri' wannan shine abinda aka dace da shi dangane da abinda aka fahimta na hikimar shari'a a cikin ainihin wato abubuwan lura na daga sirrukan da shari'a ake samu ma'ana ake sirrukan da ake samu dangane da ta shari'i shar'anta abu da shari'a take yi ta ce ta karbi kaza ko ta hana kaza idan an idan shari'a ta yi umarni a aikata abu kaza to ta yi umarni ne saboda me jalbul masalihi jawo wata maslaha zuwa ga al'ummar musulmi idan shari'a ta yi hani zuwa ga abu tace ta hana kada aikata kaza to ta yi wannan ne saboda me saboda dab'ul mafasidi iji barna ina fata an gane yawwa fiqhul hadith menene abin da muka fahimta a wannan hadisi abin da muka fahimta a wannan hadisi shine maganganun malamai da yawa za a za su tattauna akai matsayin waɗannan abubuwa guda uku na farko shafi kabari da siminti na biyunsu gini akan ainihin wato kabari ko mu ce na'am gini akan kabari ko na ukun su zama akan kabari ko yawwa zama akan kabari idan za ku koma ku gani an yi jassasar kabaru wa an yi da alaiki wa an yubna alaiki ko a yi zama ko a shafi kabari da siminti ko a yi zauna a kansa ko a yi gini a kansa yawwa za mu ji abinda malamai suka fahimta dangane da wannan hadisin ba fahimtar mu ba fahimtar malamai magabata yawwa annahyu an tajsisil qabri wan nahyu lil karahati kaji ko hani da aka ce an yi a wannan hadisin cewa kada a shafe kabari da suminti wannan hanin na karhanci ne ba na haramci bane ba haramun bane an gane ko makaruhi ne indal a'immatil arba wannan shi ne fahimtar dukkan ayyummata guda hudun nan imam malik ko mu fara da babban ko imam abu hanifa imam malik imam shafi'i imam ahmad ibn muhammad duk a wajen inda suka fahimta a wannan matsalar shafi kabari makaruhi ne ba haramun an fahimci wannan yawwa wa hikimatun nahyu an anna al-qabra lil bila hikima da fisa akai hani saboda shi kabari asalinsa daga ƙarshe ai zai zama mai kufayi ne ko ba haka ba in an busne mutum aka daɗe shekaru ai zai zama zai shafe ko ya zama kuma kamar babu shi har ma an hali ya zo a sa wani aure za a sake taunan wurin a sa wani an gane na haka idan aka sumince shi kuma ba tsawon shekaru zai iya ba zai wahala a zo a sa wani aure ko ba haka ba ka kenan an hana wani haƙƙinsa da ya kamata a zo a saka shi an fahimta yawwa hikima ta farko ke don haka wannan hani hani ne wanda yake na karhanci ba na haramci ba lilbila lalil baqa ba a gina kabari don dawwama dindindin an fahimci wannan yawwa wa anna tajsisa min zinatid dunya sannan har ila yau a gina kabari a zo a yi masa siminti a shafe shi a yi gine ko a sa tile ko a yi waye wannan duka yana daga cikin me adon duniya yana daga cikin adon duniya wala hajata lil mayyit min zalik shi ko mamaci bai da bukatuwa zuwa ga wannan adon duniya da yanzu ina yake bukata adon lahira ko adon cikin yafi kyawu akan adon waje sabani yadda zamu ga kaburrukan arna da yawa ko za ga kabari da yawa an shafe masa ta da tile dinsa da komai a zo a yi sa wani allo kamar rubutun bal ma an yi a jikinsa hakan nan an rubuta sunansa da ranar da ya rusu da waye da waye da sauransu amma cikin ai shi ya san me yake shi da mota aka binne shi la haula la quwwata Allah an yi mutane a sana eh haka suke mamaci a shirya shi a sa masa coat a sa masa coat a masa a masa ado ummaci ce ma a sa mata irin wannan gawo din na amare go haka ake saka haka ake haka suke ai mata ado da kulliya sosai a sa wata ma a sa mata ma bulabulai da waye haka a sa ta cikin akwati mai tsada sannan a ji a tone rami kuma a saka abu Allah ya sauka oke shi ake saka mata ira angwancinta eh shi za ta aje ranar mutuwanta shi kaji go lalle ni na gani ni na gan da yawa sai ga an sa mata kayan irin na amare ashe ashe hikimar ki maganan kenan na angoncinta na auren fari shi za ta ajiye ta tanada sai kuma ran mutuwanta kuma ko can ma za ta zama amarya oho Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ah wa hikmatun nahi ah sannan mala yace wa khashiyatu anna zaka yuaddi ila al-ibada dalilin da yasa aka karhanta aka ce an hana innan ana jin tsoron kada yin hakan ya jawo zuwa ga yin ibada ma'ana bautawa mahabucin wannan kabarin amma wannan yana kasancewa ne me saboda yaduwar jahilci a cikin al'umma wa fushuwil jahl yaduwar jahilci da daidaituwar jahilci cikin al'umma yasa suka yi haka amma imamu shafi'i da imamu ahmad me fahimtar su akan wannan fahimtar imamu shafi'i da imamu ahmad suka ce a yin wannan la ba'asa ba lai an gane kaji fahimta ta farko cikin wayannan magabatan ko imamu shafi'i da imamu ahmad yace suka ce me la ba'asa babu laifi la don an ɗan shafe kabari ainihin wato gudun a ga don a gane alamarsa ko don a abin ɗinsa wa ƙala maliku imam mali ya ce a taɗayinu shi a sa siminti a shafe lalle yana ga makaruhi ne ba a so shi ma ba haramun ya ce ba ya ce makaruhi ne ba a so ya ce amma idan tubali ne na ƙasa a zo a sa a shafi ƙabarin mutum da shi wannan babu kuma ya ce an mata ɗayinu malan ya tabaƙa man'un ra'iha ta alaihi matuƙar dai idan ana ganin cewa fa akwai yiwuwar warin ya iya bayyana akwai yiwuwar warin mamacin ya iya bayyana ya iya fitowa a to ba laifi a sa ainihin wato laka a shafe kabarin gaba daya yana ga wannan babu laifi amma idan wannan ba inda yake ganin karhancin ma kenan a inda ba imam malik yake ganin karhancin ne amma yace idan ba a jin tsoron warin sa zai iya fitowa a wa illa jaza amma idan ku ba wannan illar to ya ma halasta imam malik yace me ya ma halasta a shafe kabarin an fahimci wannan maganganu guda biyu duk a cikin wayannan kaga ba maganan wanda yace ma ya tafi ma akan karhancin ballanta na haramun ko yawa wa qala abu hanifa wa ashabuhu fil muqtar imamu abu hanifa da almajiransa sun fadi a cikin littafin sa al muqtar ainihin wato annahu la yukrahu ba ma karhanci gaba da kaga duk wayannan kaman maganan ta tafi dai a wuri guda ko yawa wayannan ayyukan guda hudu to wannan maganar tajassisi muka yi me tajassis shine sumunta kabari ko shafe shi wannan yana mana magana saboda abin da yasa na san wannan magana matsayinta a wajen mutane a wajen wayansu mutanen abin da suke gani ma kafirci ne abin da ma suke gani me yin hakan ma kafirci ne a zo a gina kabari a zo a yi kaza a kan kabari wannan kafirci ne kuma duk wanda suke irin kaburrukan nan da ake gina masu zuwa kansu bauta musu suke yi mutum shi bai san me yake bane ai masu wanda suka yi hakan a dama saboda menene yasa suka yi saboda jahilci ne da mutum da iliminsa zai zo ya ainihin wata ya bauta wa ɗan adam ne? ai kowa ya san ko annabi ba za ka bauta masa ba ko ba haka ba ko annabi ba za ka bauta masa ballanta na salihin bawa ko? yawwa amma abinda suke maganan bauta a wajen suna maganan tawassuli ne in ku tawassuli ne wannan ainihin wato ƙarya ne domin musulunci ya yarda da tawassuli malamai magabata sun yarda da tawassuli tawassuli daidai ne me abin da ake cewa tawassuli ya Allah ina roƙonka dan alfarmarwa ne ka bani abu kaza wannan daidai ne a shari'a hadisan manzo Allah sun tabbatar da wannan da yawa an gane yawa wanda yake son wannan maganganun halaccin tawassulewa ya koma cikin littafin shawahidul haqqi na Yusuf an-Nabhani yayi maganganu dalla dalla da hadisai da yawa da ya kawo dangane da halaccin tawassuli Allah madauki sarki ya datar da mu to sai nukta ta biyu annahyu anil julus alal qabri dama abuwa guda uku hadisin ya kawo to zamu ji na biyu shine yin hanin zama akan kabari qala al jumhur jumhurun malamai gaba ɗaya sun tafi mafi rinjayen malamai sun tafi akan hukuncin hanin zaman nan lil nahyi lil karahati ne annahyu lil karahati ne hanin zama akan kabari akan karhanci an gane wannan akan karhanci ne ba akan haramci bane ba idan mutum ya gane nan kabari ne to ya kiyaye kada ya zauna abinda aka fi so kenan an gane ko yau kada ya zauna in ba kuma bai gane wani wato kaga in bai gane ba kuma ai bai sani kaga ba wallahi fi kenan yawwa amma idza kana al-julus li qada'i hajati min bawlin aw gha'idin a fannahyu lil tahrim amma idan zaman zaman da yayi akan kabarin ya zauna dan yayi bawali ne ya zauna don yayi bayan gida ne a ta wannan zaman yanzu haramun haramun ne an gane ku don yin bawali ko don tsugunan bayan gida yanzu wannan zaman haramun ne ba ya wuce matsayin karhanci an fahimci wannan wa qala malik za mu ji magana imam malik dangane da wannan fil mashhur magana mafi shahara anhu daga shi imam malik karahatu makaruhi ne mutum ya zauna akan kabari makaruhi ne karahatul julus wal mashi ala al kabari haka nan mutum ya dinga tafiya akan kabari yana taka kabari shi ma wannan makaruhi an gane ku matsayin sa mene makaruhi amma ba wannan din in kana musannaman idan kabarin yana da tudu gashi ka ganshi zatin sa wannan kabari ne ka zo ka bi kai ka taka da wannan imam malik ce lalle makaruhi ne ba a an ki yin haka an fahimci wannan da kyau yawwa ba a so ba a so wa tariqu dunahu kuma sannan alhali akwai wata hanyar da ya kamata ma ka bi ka wuce sai kake bi kuma ta kan kabarin wannan kayi munin abu amma idan wuri ya kuntata kuma gaba ɗaya gashi kana kallon kabarin amma ba wata hanyar da zaka bi duk ko ina kabari ne ko da kana ganin alamar kabarin to wannan bisa larura kenan ko zaka iya bi ka taka ba tare da karhanci ba an fahimci wannan da kyau yawwa amma in kana ganin akwai hanyar da ya kamata ka bi sai ka zo kake taka kabari kake bi wannan ka aikata ka hanci ba a su laifi ne sannan wa zanna baqa'u shay'un min 'izamil mayyit sannan a cikin wannan kabarin ga alamar kabarin sannan kana zaton cewa lalle ko kana tabbatin cewa lalle wannan kabarin akwai sauran abin da ya rage na kayan na mamacin ko kasusuwarsa da waye da sauransu a cikin kabarin kuma ka zo ka taka ka wuce ko ka zo ka zauna akai a'a kada kai haka wannan makaruhi ne ba a an gane amma idan wuri ya shafe gaba ɗaya fa babu alamar kabari wanda zaka iya gane cewa nan kabari ne sai ka bi ka taka ka wuce wannan ba komai ai ana samun wannan go misali yanzu ba ana noman makabarta ba ai kaga wuraren da ake noman wuri da wani wasu wuraren an dade da busan mutane a wurin da yawa zaka bi ka taka ba alamar kabari a wurin ko an shafe shi gaba daya naka wannan ba matsala ba wani laifin komai a kai ba ma ku ganin karhanci din bai shigo ba an fahimci wannan imam mali ya ce wayannan abubuwan duka da muka yi magana fa sai in ya tabbata akan wayannan sharuɗan ne karhanci yake me na farko ga alamar tudun kabarin kana ganin sa ka zo ka zauna a kai ko kuma ka taka ka wuce makaruhi ne ko kuma kabarin ya dan shafe kadan amma ka gane cewa alamar kabari ne amma kana da san cewa lalle akwai sauran ainihin wato mamacin a cikin kabarin kasusuwansa da sauransu to wannan duka makaruhi ne ka zo ka zauna akai ko ka taka ka wuce amma wa illa amma idan duk babu wannan gaba daya ba alamar kabarin kuma ana tsammanin wannan mahabucin kabarin yanzu kan ya diddige ba sauran wani abu nasa a cikin kabarin wannan jaza ya halasta ka taka ka wuce babu wani laifin komai an fahimci wannan sannan wa kumila hadithun nahyu anil julus liqada'i hajatil bawl wal abi ghaib anan wurin kamar mai itirari idan zai yi magana yace ah to ya kuma ga hadisi tun da yayi maganan cewa an hana zama akan kabari wa an yaqauda al qabri ko aw an yaqauda alaihi ko an yi hani mutum ya zauna a kan kabari ya kuma anan za a ce ba laifi mutum ya zauna a kai in ba alamar kabarin babu laifi mutum ya taka ya wuce idan babu alamar kabarin ya za imam mali a ce ya jaza wannan sai imam mali ya yi tawilin hadisi ya ce a wancan hadisin fa ana maganar zama a kan kabari saboda yin bawali ko don bayan gida an gane amma zama haka ba don yin bawali ba zama haka ba don yin bayan gida ba wannan idan akwai ainihin wato alamun tudunsu da waye da sauransu to makaruhi ne ka zauna an gane in ku dan bawali ko dan bayan gida ne haramun ne ma wannan an gane haramun ne idan ku ba dan bawali ko dan bayan gida bane wannan makaruhi ne wannan ba inda alamar kabarin kenan amma idan babu alamar kabarin fa wannan ya halasta ma gaba daya ko ka zauna ko ka wuce ko ka taka ka wuce an gane yau ya ma halasta jaza bila karahatin imam malik ce ba ma wani maganar karhanci sai mun yi magana abu bigo shafi kabari da kuma zama akan kabari ko takawa a wuce ko sai na ƙarshe shine an yubna alaihi ko yin gini akan kabari wanda za ga mutane suna ta dada jijiyar wuya akan ai mushrikai ne suke gini akan kaburruka kaza kaza kaza saboda suna bauta musu saboda kaza da kaza ah annahyu anil bina'i alal qabri menene matsayi hani da aka yi a wannan hadisin cewa an yi hanin gini akan kabari menene matsayinsa qala shafi'i imam shafi'i wa sahabuhu da almajiransa wa Abu Hanifa da Imam Abu Hanifa wal Hanabila da Imam Ahmad ibn Hanbal wayannan duka sun tafi fil asahi indahu abinda yafi inganci a wajen su kaji fa wayannan manyan malaman magabatan nan Abu Hanifa Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Shafi'i kaga wayannan manyan malamai guda uku nan suka ce abin da ya fi inganci a wajensu dangane da hani kada a yi gini a kan ƙabari hani na karhanci an na hayu lil karahati har yanzu ba mu samu ɗaya da ya ce haramun ba an na hayu lil karahati hanin na karhanci ne shi ma kuma karhancin saboda me yasa idan akwai illar tunanin zai jawo zuwa gami ga bauta ma abutan ƙabarin ko yawwa idan ku ba wannan illar ma za mu ji maganganun malamai a kai annan nahaya lil karahati in kana al bina'u fi mulkil bani cewa yin ginin akan kabari wannan ainihin wato ginin matsayinsa makaruhi ne idan ya zama na cewa wannan wurin da za a yi ginin mallakar shi wanda yake ginin ne ko ɗan uwan mamacin ko kuma mallakar ma shi mai kabarin ne an gane? ko da ke ai shi mai kabari kan ba abin da ya mallaka ko ba abin da ya mallaka sai dai mu ce mallakar magadansa ne to idan mallakar su ne kuma suka ce za su yi gini a kai to wannan ginin matsayinsa makaruhi ne matsayinsa makaruhi ne wannan hayu littaharimi in kana albina'u fi maqabaratin amma idan ginin ya zama a cikin makabarta ne ta al'ummar musulmi ta kowa da kowa ba a wani wuri ne da su waɗannan mutane suka keɓanci kayansu suka yi gini a kai ba a ta wannan gini yanzu ya zama haramun matsayinsa haramun ne shi a nan ma inda za ku gane wani abu ba wai fa yin ginin ne haramun ba abinda ke haramun ɗin shiga haƙƙin wa'yansu ne haramun domin idan inda aka yi gini yanzu za a ɗaimi filin da ya fi ƙarfin girman ƙabarinsa ko ba haka ba kuma ana buƙatar filin da za a iya kawo wani a sa a wurin kaga an ɗaimi haƙƙin wani kenan ko haka wannan shi yasa sai ya zama haramun an fahimci wannan da kyau yawwa da haka idan a cikin makabarta ne haramun ne a gini a gina ɗaki a gina sauma'a an gane amma idan makabartar dama na suwani ne da suka ware kayansu su don sun sun yi gini to matsayinsa akwai wata illa to shine bai wuce makaruhi ba wannan shine duk abin da malamai suka tafi akai shine mafi rinjayen maganganun malamai wannan hayul tahrimi in kana al-bina'u fi maqbaratin قال النووي امام النووي امام النووي ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabar shafi'iyya sannan ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi imam an-nawawi ya bada fatawa ce to idan aka yi gini a makabartar fa ya za a yi a yuhdamu hadal bina'u bila khilaf wannan ginin za a rushe shi ba wata ba wani sabani a wajen malamai za a rushe shi me yasa saboda haƙƙin wa'ansu aka shiga kuma abin da aka aikata ina haramun ne an gane ku naka ba za a bar shi gini ya ci gaba za a rushe ko da an yi gina yawwa wannan ban ina magana a cikin makabartan mutane ko ma'ana makabarta ta al'ummar gari ba makabartar da su waɗansu mutane suka ware suka ce sunan ne za su dinga sa ɗin uwansu ba yawwa sannan waƙala abu hanifa imamu abu hanifa ya ce ai idan aka yi gini a irin wannan makabartan kan a yajibu hadamul bina lalle wannan ginin wajibi ne a rushe shi walau kana bi masjidin koda ku a masallaci koda masallaci aka gina kan kabarin ko kuma a cikin masallaci ainihin wato ga kabarin sai aka gina masallaci akan kabarin ai ana yi ko ana yi misali yanzu kamar in ka je makabartar abbatuwa ko abbatu ta Kano kowa ya san aya farko farkon gidin farko ya kuma masallaci a cikin wasu suna magana cewa asalin mai filin ne aka sa kabarin sa a wani aka gina masallaci kuma kusa da wurin to kaga idan asalin wurin nashi ne kaga wannan ma ba haƙƙin wani ko haƙƙin su ne yawwa to amma idan misali gwamnati ne ta ware fili ta bayar ta ce nan ne makabarta da za a dinga binne mutane sai aka yi aka yi wani mutum sai aka gina masa ɗaki a cikin kabarin nasa to za a rushe Imam Abu yan shiga haƙin wayansu yawa shine magana Imam Abu Hanifa yana cewa ko da masallaci aka gina za a rushe wai yana so ya fitar man da magana cewa kun san rusa masallaci ai laifi ne ko to in dai akan haƙƙin wani aka gina masallacin za a rushe ashe wannan zai bayi zuwa ga idan aka gina masallaci a filin wani shi ma za a rushe o a gane ba in a rushe kuma ba laifi ba a yi laifi ba don an gina a kwace filin wani a gina masallaci to in dai ba da yardarsa ba ne za a rushe wasu ma suna ga cewa yin sallah a masallacin ma makaruhi ne wasu ma suna ganin cewa yin sallah a masallacin ma bai inganta ba don masallaci ne na filin gasbu aka yi na kwace ne yawwa وقالت المالكية تزامج أبن الإمام مذهب المالكية سكة في أكي سكة يكره البناء على القبر إن كان بأرض مباهة أتي مكروهي نيين جني أكان قبر دوما لو أنا دعال الله كون دكجا أتي حرام أصلي ين جن وندي با مغانا حق وني يشي قوتي كبا باب إمام مالي أتي مكروهي نيين جني أقبري an an dai ginin an yi shi a ƙasar da ta halasta a yi ginin ma'ana mallakar masu ginin ne an gane ku yawwa aw mulkul li ghairihi ko mallakar waninsa ne amma bi iznihi da iznin wani kaga shi ma ya yarda kenan ko to wannan ginin matsayin sa makruhi ne yawwa aw ardu mawatin in lam yakun mubaha bihi ko kuma an yi ginin ba don alfahari ba an yi ginin ba don alfahari amma idan aka yi ginin don alfahari saboda wani ne yasa aka yi gini aka gina masa dawo da wani ne bari a gina masa kaza ita wannan in ya in alfahari ya shigo ciki to wannan ya zama haram an gani ya zama haram saboda shi kansa alfahari ai zatin sa din ai haramun ne ko ba haka ba yawa sannan malai yace imam malai yace anan wa yuhramul bina'u in kana bi ardin ghayr mubahatin idan kuma aka yi gini a wurin da bai halasta ai ginin ba wanda za a shiga haƙoƙin wa'ansu shi ma anan yayi muwafaqa da Imam Abu Hanifa yace mene haramun ne haramun ne saboda an yi gini da ardu gair mubaha a inda bai halasta ainihin wato ayi ginin ba sannan ko aka yi ginin saboda alfahari shi ma wannan haramun ne amma in ba haka ba to matsayin sa zai zama ainihin wato makaruhi ne to ɗan uwa wannan shine halil ko kuma abin da malamai suka fahimta dangane da wannan hadisin na ainihin wato Imam Muslim Allah ya kara masa yarda da yake cewa na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yujassasa al-qabru wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaita kaga yanzu anan wurin idan kullum ba kana neman fahimtar hadisi ta hanyar magabata ba zaka je kai ta rigima da mutane yanzu ka karanta wannan hadisin naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yujassasa alqabru wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi manzo Allah yayi hani a sumince kabari ko a zauna akai ko a gini akai kuma kaga hadisi muttafaq ma bukhari da muslim kawai sai ka tafi kana ci ai haramun ne totally ko ba haka ba alhali yanzu da muka yi maganan maganan waɗannan magabatan ba wanda ɗaya a cikin su yace haramun ne ko akwai kuma duk ilimi ya kamata a ɗauko shi daga fahimtar magabata ko ba haka ba to wannan shi ne abin da nake gani za mu takaita a kai abin da muka faɗa daidai ainihin wata daga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ne Allah mu ɗauki sarki ba mu ladansa kurakurai da muka yi saboda ƙarancin fahimta ko ƙarancin ilimi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana akwai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a ware ta gabas Wow. Wow. No. a kewaye kabari ana masu ana addu'a? Hani akai shi addu'a a mamaci? tambaya ta farko dai magana akan ture ƙasar kabari babu wani abin da ya inganta a iya fahimta ta yawwa saboda ilimi yana da yawa ko yawwa a iya fahimta ta inda za a ce sai an fara sa ƙasar ainihin wato gabas sannan a sa ta yamma ko sai an fara sa ta yamma sannan a sa ta gabas ƙasa kawai duka turewa ana ture ta ne gaba ɗaya a saka almuhimmu a kammala mai da ƙasa cikin kabari kuma a ɗan ɗaga kabarin ya yi tudu daidai gwargwado da shiburan taƙi guda ɗaya kamar yadda muka karatu ɗazu wannan shine abin da aka sani amma ba wani sharaɗin cewa sai an jira an gama sa kabari wuri kaza tukunna sannan a sake sa kabarin ta wuri kaza abin da dai aka fito alal akalli kowa ana so ya su ya tura kabari ai tura ƙasa a cikin kabarin yin hakan akwai lada zamu karanta hadisi a karatu na gaba zamu ga inda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan an busne wani ɗaya daga cikin sahabbansa ya sa kabari ya tura su uku akwai inda ya tura yana zaune akwai inda ya tura mai daga tsaye ya ɗebe ƙasa ya sa ɗaya biyu uku shi kenan an gane so wannan shine abu na farko abu na biyu dangane da yin addu'a idan za a addu'a dole sai a fuskanci alƙibla ba sharaɗi ba ne ba dole ba ne wannan fuskantar alƙibla a wajen addu'a za a iya cewa yana daga cikin laduba ne laduban ainihin wasu sahihi laduban yin addu'a ne amma ba sharaɗi ba ne akwai ma ai ma waɗanda ma suke magana cewa idan ka je ka ziyarci mutum a kabari za ka yi masa addu'a to ka zo ta gabansa ka zo ta gabansa kaga an ka zo ta gabansa kuma ba alƙilla ka kalla ba kenan yamma ka kalla ko ba ka wani domin shi ne yake kallo gabas yake kallo ka zo ta gabansa saboda yana kallon ka kuma yana jin ka kamar irin ka zo gabansa irin kuna tattaunawa ne domin in ka je ziyartar dan uwanka a makabarta in kana da wani labari da kake so ka bashi ka gaya masa yana ji yana sane shi yasa an zaka yi magana da mutum yana daga cikin ladabi ka zo ta gabansa ko yana daga cikin ladabi ka zo ta gabansa kai magana da shi ina fata an gada wannan to za ka yi masa addu'a ka zo ta gabansa ka yi masa addu'a daidai ne shi fuskantar alƙibla yana daga cikin laduba ne sannan adam idan aka busne mutum ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu karanta hadisin a darasi na gaba da za mu karanta shi da kansa ne yake faɗin cewa ainihin wato ku roƙa wa ɗan uwanku gafara a wajen Allah ta'ala domin yanzu nan ana tambayansa. To lafazin hadisin nan da manzo Allah ya faɗa, manzo Allah ya faɗe shi da lafazin jam'i. Ya faɗe shi da lafazin jam'i ne, ashe addu'ar ku yi ta gaba ɗaya kenan a gare shi ko ba haka ba. A ina ne aka ce, ina hadisin ya ambata ya ce kowa ya tasa daban. Musan wannan. Sannan sau da yawa akwai abubuwan da suke na jam'i ana samun albarkar jama'a ko ba haka ba. Ana samun albarkar jama'a. so idan mutum ya ce zai ware matsalar mai sauƙi ce ba mai tada ba ta kai duk matsalolin nan fa da yawansu da suke tada jijiyar waya duk ma sauƙi ne ba su kai a tada jijiyar waya a kansu ba kawai ko son zuciya ko jahilci in ka ga ana tada jijiyar waya a kan matsala ta addini ba abu biyun nan ne kawai ko jahilci ko son zuciya amma in banda waɗannan abubuwan guda biyu suka shigo ba abin da ya kai a dinga rigima a kansa cikin matsala ta addini idan ni na ce za mu yi jam'i jama'a a salatin goma ga annabi ƙulhuwan lawo sha ɗaya wai wani ma za ka sani maka je na izgili wai an ce wai an buzina mutuwa a ce ƙulhuwan lawo sha ɗaya wai a za a ce ina aɗe na ƙafa bakwai a za a ce kaza kaza to wannan ko mai ma'ana sa an ce ku masa addu'a wannan ai ba addu'a kuka masa ba haka suke faɗi wai ba addu'a aka masa ƙulhuwan lawo da ake karantawa Allah ba zai kai masa ladan ba ne Allah zai kai masa ladan ka je ka duba tafsirin Ibn Taymiyyah al-Kamil ƙarƙashin ayar nan faɗin Allah ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayu sawfa yura ainihin wato ibnu taymiya da kansa cikin tafsiri da ya kawo yace amma banda addu'a da za a yi wa dan uwa idan aka yi masa za ta same shi in qur'ani aka karanta masa ladan zai same shi a kabarin sa dan Allah kullu Allah ba qur'ani bane inna alaina ba qur'ani bane ladan zai same shi ku yi addu'a gaba ɗaya Allah kai masa ladan Allah zai karba masa Allah zai gafarta lafazin jam'in ma lafazin hadisi ma da jam'i yazo ina fata an gane wannan yawwa kusa ku roƙa wa dan uwanku gafara domin shi yanzu yanzu nan ana tambayar sa haka ma'aiki sallama ya faɗi wannan kenan sannan abu na tambayar ka ta ƙarshe eh ita ce ta ƙarshen ko? to mashi jam'in addu'a ya halasta za a yi insha alaikunsu ya wai ka kasance alƙibla ai anan ne ma laifin yake ai to idan ma a kowa ne ne ma za ka iya fuskantar alƙibla ka ba shi baya yanzu za ka ba manzan Allah baya za ka ba manzan Allah wacce alƙibla kuma ga manzan Allah ga asalin alƙibla ka nemi wata alƙibla daban kuwa ga asalin alƙibla ka nemi wata alƙibla daban ai manzan Allah shine alƙiblar kowa ko ba haka ba babu yadda za a yi ga manzan Allah gaba na fuskanci wata alƙibla kuma wacce alƙibla mai zan yi da ita in banda manzan Allah ma na san ma alƙiblar ba ai dalilin manzan Allah ne ma na san alƙiblar ko ba haka ba a'a babu ka fuskanci manzan Allah kai addu'a an gane ku ka fuskanci manzo Allah kai adda wannan shine abin da ake samu da yake sarki da tadda mu na na na mm mm kasusuwa mm za an kasusuwa aka samu kamar bi uku hudu biyar ko za a tattara su a samu wani kille in san samu ne sai a saka su a ciki sai a sa wannan mamacin sai a raba wa'annan kasusuwan a cikin wannan kabarin eh a cikin kabarin shikenan sai a gudu insha Allah wa alaikum assalam kwarai da gaske kuwa eh kwarai da gaske ana yi za a cire shi a canza masa wani kabari asalin gidansa a ai maslahar al'umma ake duba akwai abubuwan da suke maslahar al'umma ta fi maslahar mutum daya an gane ko inda an toni mutum a kabari za a yi aiki misali za a gina hanya za a yi hanya al'umma ko hanya ta biyo ta wurin ko an ga cewa nan ne fi dacewa a yi asibiti sai aka zo za a yi tono a yi asibiti na al'umma an gane ko za a yi makaranta na al'umma sai aka samu irin wannan duk za a iya canza kabari zuwa wani wuri yauwa za a iya canza masa wani kabari wannan babu laifi a ciki eh ba laifi ba matsala za a iya kai shi wani kabari wallahu ta'ala ala wa alaikum salam to ai wannan darasi guda yake bukata darasi guda yake bukata ya zai yi mu wani a faɗi wani abu akan abin nan dama na so na yi magana a kan rajar ɗin yau gaba ɗin na shafa ne muka ɗaura darfi eh gaskiya ne wallahi na so ne magana a kan rajar ɗin amma na shafa ne na alaikun sa na wancan satin kenan wanda ya wuce ba mu karatu ya ana yin haka ne saboda addu'ar ana ainihin wato kamar alfalu ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kuma idan mutum mai addu'ar shi yace iyalan ne yake bukata addu'ar saboda dacewa da wannan bawan ya zama ainihin wato cikin salihan bayi babu laifi eh a dama amma babba abin da ake so addu'a da neman mace gafara amma idan wannan addu'a da za a yi don Allah ya kai masa ladan ne, Allah zai kai masa ladan. Kwarai da gaske haka ne. A rashin sani, a matsayinsa makaruhi ne. In ka zauna ma da sanin ma, matsayinsa makaruhi ne. Ai abin da ya sa ma kaburukan da kali suke mai da su. Normally ma wurin zama ne kawai. kwarai da gaske kuwa so matsayinsa nan ne ake zama daba ce haka kan kaburruka ana zazzaune duk na sha gani ai kwarai da gaske wannan matsayinsa makaruhi eh makaruhi ne matsayinsa sai dai kuma akwai wani abu guda ka san kaburruka na arna ne ko ko musulman haka suke yi to wannan musulman ne dai matsayinsa makaruhi ne na musulman kofar gida kawai ake sa to iko Allah ni na dauka iya na arnan ne to idan na arnan ne dai su ba za ka zo ka zama kana kusa da wurin ba saboda ma'aiki sallama idan ya zo kabar kaburruka na arna yana cewa mutum ya ƙara gudu da ƙara saboda wurin kamar wadi ne na furin wuta an gane ku yawa wallahi ala na alaikum salam na'am mm, na'am na gane Mm.
sannan kuma idan mutum yana alwala ya ji an ce ba kyau mutum ya miƙe to ya ji kuma wani malami yana bayani cewa ba miƙe ana ba to ma'ana ka tashi daga gurin da kake alwalar ka koma wani can da na
a ita alwala tana da laluwa to laluwan nan matsayin su duka musu haddi cikin lada ne ai yana daga cikin laduban alwala din mutum ko magana ba zai ba ko ba a so mutum ya yi magana ana so mutum ya zo zai yi alwala ya zauna ya fuskanci alƙibla ya ce bismillahi ya fara alwala tun daga farawa har gamawa kar ya tashi kar ya yi magana an gane to idan ya zama ya yi alwalar a tsaye kaga dama bai zauna ba to bai cika ladabin alwalar ba ne amma shin alwalar ta yi ko ba ta yi ba ta yi alwalar ta yi shi ne matsayinsa kawai ya rasa ladan wa'annan laduban da bai aikata ba ne ba amma alwalarsa ta inganta wallahu ta'ala alam insha Allah shi kina mu ina jama nan kuna tuna shekara kun tuna darasin mu na shekara uku baya ko shekara biyu mun yi darasi na musamman eh mun yi darasi na musamman akan wannan Aha, shi ne maganan, kufi ake magana ba safa ba. Kwanan nan ɗin na ji wani malami ya yi wannan maganan sai na yi taraf ubunsa. Na ce, da Allah ya kawo mu wa'annan hadisan da ya ce ana yin shafa a kan safa. Ya kawo musu har yanzu ina jiran su ya ce mala akwai su tabbas zan kawo maka su. Mun yi magana da shi yanzu ya kai kwana hudu, amma har yanzu ban gani a kan kuma an gwar mu ɗaya da shi. Gaskiya, a ka cire safa kai alwala. ba wanda ya ce a yi shafa a kan shafa ban santa ba wannan gaskiyar magana kenan shafa a kan kufi ake yi ba a kan safa ba ne mun yi wannan karatun fa sosai dalla-dalla a'a mun fa ai saboda haka ne ma ya sa ma muka yi wannan karatun saboda wannan matsalar da yawa an tafi akan ya yi halaccin yin shafa a kan safa misali yanzu da asuba ka yi alwala ka sa safarka shikenan azhar la'asar magariba isha'i sai ga kawai mutum yana ta safa yana ta yin shafa ita jaurab aka ce jaurab in nan ba irin wannan jaurab ta yanzu ba ne an gane ko irin jaurab ɗinsu ba irin su jaurab ɗinsu ruwa baya ratsawa ciki ɗaya kenan sannan kuma kana iya saka ta kai tafiya da ita wannan safar mu za ka iya sa ta ka tafiya da ita ko nan da nan za ka je ka da ita babu za ka iya sa ruwa ruwa bai jika ta ba ne to bai inganta bai halasta a yi safa da ita ba bai halasta kuma iska yana shiga wancan kuma sharaɗinta ko kuffin neman ta ɗan tsage iska ya shiga to ba za ka shafa a kai ba an gane wannan yawwa a mun sani wallahi mun sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu rufa mana asiri Allah ya yafe mana ya gafarta mana ai hakuri lokaci to a kashe wannan gina abu ne sun saba wasiyarsa ba ina gidansa ne ina gidansa ne ai haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne yana da haƙƙi a kai shi tunda wasiya yayi kuma inda yace abu sunan sun dai bai wuce sulusi ba ko ba haka bane idan mutum yayi wasiyar abin da bai wuce sulusi ba a dukiyarsa dole a zartar masa to abin da suka yi sun saba wasiyar mahaifinsu kuma su kyauta ba suna da laifi duk wanda ya saba wasiya yana da laifi a wajen Allah wale da gaske Allah ba da yakin saki da su suna jin tsoron kar a zo sai da gidan ba zai daraja ba yan alhaji aminu ya gani ya ce wani tun da akwai kabari wa shi ne duk abana magana ke ai har yayi wasiya kan har yayi wasiya kan ai kawai za a zartar masa da wasiyarsa ne a ai Allah bai gaya mana haka ba abinda Allah ya ce shine an yi wasiya dole a zarta sai an tabbatar akwai illa in akwai illa a janye ta amma in ba wata illa a ciki to dole a zartar da ita shine kaida eh eh to ka yasa gidan ma saboda wannan kaga an shiga haƙƙinsa wannan kuma tsakaninsa da ubangiji ƙwarai da gaske Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kura kura Allah ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتح القاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح السلام عليكم